بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 daidai da 26 ga watan nuwamba shekara ta 2001 muna tafsirin alkur'ani mai girma a inda muka fara shimfiɗa dangane da tafsirin suratul anfal sakamakon guguwar jihadi da ta taso a ainihin wannan lokaci da muke rayuwa jihadi da ya raba ainihin duniya baki ɗaya kashi biyu in ma tsantsar muminai ko kuma tsantsar kafirai sai a samu munafukai waɗanda munafunci ya zurfi a cikin zukatarsu su ainihin rabu da ‘yan uwansu muminai su koma su mara wa kafirai wannan sura sura ce wadda ta maganin matsaloli irin waɗannan jimillarsu da tafsilinsu mun fara ainihin karantowa daga shimfiɗar da mala abubakar mahamudu gumi yawa ita wannan sura a tafsirin shi raddul azhani ila ma'anil qur'an sannan muka zo muna karantowa daga ainihin tafsirin safwatu tafasir na sheikh muhammad aliyu saboni a inda muka ji ainihin wato shekhu saboni yake ta'aliki dangane da shimfiɗar surar akan cewa ita wannan sura ta ainihin wato tattaro wasu kiraye-kiraye ga ainihin muminai a cikinta kira ɗai-ɗai-ɗai har guda ainihin shida da sunan imani ana kwaba ko ana baiwa muminai wasu umarni daban-daban a kiran farko da na biyu mun ji abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara a inda a kiran farko Allah ya gargaɗi mumine akan kar su sake in aka ce ana jihadi su ba da baya su gudu su ainihin wato tsere daga kafirai wannan Allah maɗaukakin sarki ya haramta yin haka ya ce sai dai inda ɗayan dalili guda biyu dalilin farko shine yayin da ya zama mutum zai yi hikimar yaƙi ka juyo da gudu kafiri ya ga cewa kamar ka ji tsoro ka tsere ne sai ka juya ka mishi makami shikenan ka gama da shi ko kuma ka je ka tsogalo kafirai sai an fara sai ka juyo da gudu don ka san akwai wasu muminai waɗanda suke shirye daga zuwa ainihin za su karkashe su to wannan ainihin yana daga cikin inda Allah maɗaukakin sarki ya kiraye muminai da sunan imani a wannan sura wuri na biyu a inda Allah maɗaukakin sarki ya kiraye muminai jimilla da cewa su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar su sake su baiwa manzon Allah baya a halin suna jin gargadin da Allah yake musu game da ainihin kin bin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa hadari ne mai girma sai malam ya ce wa amman nida'u salisu amma kira na uku da Allah ya mu'mine a cikin wannan surar faqad bayyana fihi anna ma yad'uhum ilayhi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama fihi hayatuhum wa izzatuhum wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa mumine cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiransu zuwa gare shi cewa a zo a yi jihadi a tashi a gwagwarmaya a tabbatar a kafa gwamnatin da za ta yi aiki da shari'ar alkur'ani da sunna manzon Allah yana kirayar mutane ne zuwa ga abin da zai raya su abin da zai ba su ainihin su samu daraja da buwaya a duniya da ainihin lahira Allah maɗaukakin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا قوم منيك أمسى وألا وأمسى ومن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم duk sa'ad da manzon Allah ya kiraye ku ku amsa mishi domin manzon Allah na kiran ku ne zuwa ga abin da zai rayar da ku al'aya ka karanta aya har zuwa ƙarshe wa amma nida'ur rabi'u kira na hudu da ya zo a cikin wannan sura ga muminai da sunan imani وقد نبههم فيه إلى أن إفشاء سر الأمة للأعداء خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم Allah ya kiraye mumine a cikin wannan sura ya bayyana musu cewa mumini ya je yana tona asirin muminai ɗan uwan shi a wurin makiya kafirai ko munafukai wannan cin amanar Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khiyanatul lil ummati aidan kuma cin amanar al'ummar musulunci kana musulmi ka je ka haɗa kai da kafirai irin su amerika irin su ƙasashen ainihin ingila irin ƙasashen jamus da ƙasashe irin na rasha da ƙasashe irin su japan da sauran manya-manyan kafirai irin su bush da blair da putin da makamantansu ka je ka rinka tona asirin muminai ka rinka ba da sirrin yadda za a bi a kifar da gwamnatin musulunci babu shakka ka ci amanar Allah ka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ci amanar al'ummar musulunci Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu la takhunu Allah war rasula ya ku mu'minai kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa takhunu amanatikum in kuka yi haka sai zan kun ci amanar kanku kenan wa antum ta'lamuna a halin kun san cewa ku ci amanar kanku ba daidai bane wa amma nida'ul khamisu kira na biyar da Allah ya kira ya mu'mine a cikin wannan sura da sunan imani faqad laffat nazaruhum fihi ila samarati taqwa wannan kiran ya ainihin ja hankalin mu'mine ne zuwa ga sakamakon tsoron Allah wa zakkarahum bi annaha asasul khairi kullihi wannan kira sai ya tunasar da mu'mine akan cewa tsoron Allah shine tushen duk wani alheri baki daya وأن من أعظم ثمرات التقوى ذلك النور الرباني sannan kuma wannan kira ya sake bayyana wa muminai cewa na daga cikin mafi girman sakamakon tsoron Allah wannan haske da Allah maɗaukakin sarki zai sanya wa mutum a zuciyar shi hasken da Allah zai sanya wa mutum a bakin shi hasken da mutum Allah zai sanya mishi a fuskar shi hasken da Allah zai sanya maka ga harkokin addini hasken da Allah zai sa maka a harkokin gudanar da rayuwa wannan yana daga cikin babban sakamakon tsoron Allah da za ka fara tun daga duniya har zuwa kiyama allazi yaqdhifuhu Allah fi qalbil mu'min wanda Allah ke saka irin wannan haske a cikin zuciyar mu'min wa bihi yufarraqu bainar rushdi wal ghayy da irin wannan hasken ne ake iya bambance tsakanin shiriya da bata wal hadi wal dalal da kuma irin wannan ainihin wato hasken ne ake iya bambance abin da yake daidai ne da abin da yake bata ne Allah madaukakin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا قوم من متكركوك جسورا الله الله زي سنيامك حسكا دباكو إيا للذي الأمر دشي ويكفر عنكم سيئاتكم سننكم الله زي كنكرمك ذنوبانكو ويغفر لكم سأنن الله يمك غافر يسكاكو الجنة الله ذو الفضل العظيم لله الله ما أبو جنف فللاني فللا الله تنالي جرما الله يبامو wannan nida usadisu kira na shida daga cikin kiraye kirayen da Allah ya mumine a cikin wannan sura da sunan imani shine kira na ƙarshe wa huwa nida'ul akhir faqad wadaha lahum fihi tariqal izza a cikin wannan kira Allah madaukakin sarki ya bayyana mumine hanyar da za a bi a gagara abuwayi kafirai a samu ɗaukaka a cika a batse da sunan musulunci kafirai su ji haushi ba su da yadda za su yi wa ususan nasri kuma Allah ya bayyana tushen da ake samun nasara a cikin rayuwa da addini wa zalika babbar hanya da ake bi a kai ga samun buwaya a gallabi kafirai a samu a samu nasara ita ce bisabati amamal a'ada shine a tabbata a yayin da ake gaban makiya kar a sake a juya kar a sake a gudu kar a sake a bada baya in ba irin bada bayan da Allah ya kwatance a can baya da muka fara tattaunawa a kai ba والصبر عند اللقاء da kuma yin haƙuri yayin da aka haɗu da kafirai a yi haƙuri a jure in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju yayin da ake sara ake suka ake na bakin gurnet su harba mana mu harbo musu su harbe mu da tankoki mu harbe su idan muna cewa muna jin zafi ai su ma kafirai suna jin zafi ko daurewa suke ko ba daurewa ba daurewa suke ko kun san cewa su suna dauriya ne akan ba su fatan wani abu in sun mutu suna ga in sun mutu sun yi asarar rayuwarsu amma mu ne ai mun san cewa in mun mutu ƙarin daraja muka samu inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal furqan wa man awfa bi ahdihi min allah Allah maɗaukacin sarki ya yi ciniki tsakanin shi da muminai ya sayi rayukansu ya sayi dukiyoyinsu ya sayi kawunansu da kansu akan cewa kuɗin da Allah zai biya su wannan cinikin shine aljanna amma a wacce kasuwar za a ainihin zauna a tabbatar da wannan ciniki a filin daga Allah ya ce yuqatiluna fi sabilillahi su tashi su yi yaƙi wajen tada addinin Allah fayuqtaluna wa ya katuluna su kashe a kashe su a kashe su su kashe wa'adan alaihi haƙƙan fit taurati wal injili wal furqan wal qur'an wannan alkawarin gaskiya ne Allah ya azawa kanshi tabbatacce a cikin attaura a cikin injila a cikin alqur'ani sai Allah yake dan Allah jama'a wa yafi Allah cika alkawari babu jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau shi yasa duk sanda aka je ana fuskantar makiya yadda kuke jin zafi su ma suna jin zafi daurewa suke kuma ku daure daure su su da suke a karin banza suke ku ku daure ku kun san cewa duk inda ta faɗi sai ta zama muku sha Allah madaukakin sarki ya taimake mu wasu izari azamatillahi allati la tuhaddu sa'annan sa'ad da aka haɗu da kafirai din nan ka rinka halarto da girmama Allah a cikin zuciyarka wanda girman Allah bai daidai da girman duk wani mai girma ba wa quwwatihi allati la tuqhar sannan sa'ad da ake yakin ka rinka halarto da tunanin karfin Allah karfin Allah wanda ba a rinjayar Allah wal ittisamu bil madadir ruhi allazi yu'inuhum ala sabati sannan kuma da neman a samu tsari ta hanyar ainihin wato ɗabi'ar da za ta shiga mutum ta shiga cikin ruhin mutum agajin da zai zo ya sauka a cikin ruhinka wanda yake shi zai taimaka wa mutum wajen ya tabbata wani irin agaji ne wannan sai malam ya ce ala wa huwa zikrullahi kasira shine yawan ambaton Allah yayin da ake jihadi so ake ambaton Allah ya bayyana ta yanki uku daga cikin yankunan ainihin ambaton Allah ambaton Allah da baki ambaton Allah a aikace ambaton Allah a zuci jama'a mun gane wannan da kyau ko duk abin da za a yi ya zama Allah za a ambata Allah za Allah madaukakin sarki in rintsi ya rinki ba ihu za a rinkai ba kabbara za a rinkai sa'an nan ka rinka tunanin girman Allah a zuciyarka ka rinka tunanin cewa Allah zai biya ka wannan gwagwarmaya da kake saboda addinin shi sannan kuma aikinka tunanin Allah ya zo cikin shi yadda da za a samu ka ɗaga bindiga za ka harba wani kafiri sai ce la ilaha illallah sai kai sauri ka tsaye da bindiga saboda hadisin Usama ibn Zaid hadisin da ya zo cikin sahihul Bukhari da Muslim annabi ya tura sahabbai suka tafi jihadi daga cikin su akwai Usama dan Zaid ya ɗaga takobi zai makawa wani kafiri kafiri ya buɗe baki ya ce la ilaha illallah usama ya ƙi karbi ya zara takobin nan ya makawa kafirin nan ya kashe shi sai ya zan wannan matsalar da ya zo shi ta yake bajin taye gwanin taye ya zo yana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya za ka yi da la ilaha illallah usama ya ce ai ya faɗa ne don ya kare kanshi annabi ya ce ka tsaga zuciyar shi kaga haka yana maimaitawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sake maimaita mai har usamatu yace sai da na rena kaina ne nadamar ina ma da ban musulunta ba kafin in aikata wannan danyen aiki to shi yasa lallai ne ya zama ambaton Allah ambaton Allah da yawa a yayin da ake jihadi Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ya ku mumine in kuka haɗu da tawagar kafirai ku tabbata banda gudu banda ja da baya wadhkurullaha kathira ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihuna lallai in kun tabbata a filin daga kuna masu ambaton Allah Allah madaukakin sarki zai baku babban rabo wato aljanna babban malamin tafsiri al-sheikh Muhammad Ali Sabuni yace wa qad khatamati suratul karima bi bayanil wilayatil kamila bainal mu'minina ƙarshe sai wannan sura ta cike da bayanai akan tsantsar nuna ƙauna da jikinta juna tsakanin 'yan uwa muminai lallai ne mu so junanmu mu ƙaunaci junanmu mu manta da duk wani saɓani wanda ke tsakaninmu matuƙar saɓani ne wanda ba ya kai ga kafirci da musulunci ba saɓani ne na fahimta ta kaza fahimtar ka kaza fahimta ta kaza makruhi kai kuma fahimtar ka kaza sunna ko kaza ainihin a'a sai mu manta da irin wannan saɓanin a yayin da bala'in ainihin makiyacin karo mu sai mu tabbata mu ainihin yaƙi kafirai ba dan komai ba saboda al'ummar musulunci ba za ta taɓa samun nasara ba har sai ya zan an tabbatar da shari'ar musulunci a ƙarƙashin gwamnatin da ta kafi bayan jihadi son wannan jama'a babu wata gwamnati wadda za ta zan gwamnatin je kana yi ka ce gwamnatin kan tebur ta iya tsantsar aiki da shari'ar musulunci ba tare da ainihin wato ane ana kaucewa ane ana ainihin burin kanka da burin wayo ba sai ane ana shafewa ana kaucewa ana gyaggyara abubuwa ba dan komai ba saboda sunnar tabbatar musulunci shine sai bayan jihadi ya tabbata domin kafirai ba su sallamawa munafikai ba su sallamawa sai an karya alkadarinsu karya alkadarinsu ba zai yi ba sai ta hanyar jihadi don haka sura sai ta kirayi mu'mini ta nuna musu cewa su ainihin so junansu su ƙaunaci junansu wa annaha mahma tana'at diyaruhum surar ta nuna cewa duk yadda ƙasashen muminai suka yi nisa da ainihin junansu wane yana Najeriya wane yana Afghanistan wane yana Turkistan duk yadda nisa ya yi nisa jama'a mu musulmi yan uwan juna ne dole mu ƙaunaci junanmu mu so junanmu واختلفت أجناسهم دي يد جنس ya bambanta. kai bakin fata ne wane farin fata ne wane jar fata ne wane bayarabe ne wane inyamuri ne wane banufe ne wane bafillatani ne wane kanuri ne tun da dai muminai ne dole mu so junanmu mu kaunaci junanmu fahum ummatun wahida saboda su musulmi al'umma ce guda daya wa alaihim nasrul ladina yastansiruna bihim yastansirunahum fid dini wajibi ne kuma duk inda musulmi suke in suka ji an ritsa yan uwansu musulmi su taimaka musu matukar dai wannan matsala ce ta addini kama anna millatal kufri aidan wahida kamar yadda har wa yau addinin kafirci guda ɗaya ne ka duba dai bush yana kafirin america ka duba blair yana kafirin ainihin bush yana kafirin america blair yana kafirin ingila putin yana bama gujan ƙasar rasha amma sun bi sun haɗe kansu saboda kafirci addini ɗaya ne manufa ɗaya ce kwatankwacin abin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabban shi a Madina aka je aka ritsa annabi da sahabbai a Madina Yahudawa da Kiristoci da Maguzawa da munafukai suka haɗu suka yi ghazwatul ahzab suka ritsa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka manta da sabanin da ke tsakanin su ba dan komai ba saboda ƙarshen manufar su guda ɗaya ce ita ce su ga bayan addinin musulunci rasha ba to ai hakuri jama'a nefa 2 ba nefa 1 manya sun cinye kuɗi sun ce ba wuta a ƙasa a ƙasar rasha ta yi iyakar ƙoƙarinta daga cewa ta yi fada da ƙasashen ainihin musuluncin da ke kewaye da ita bayan ta bi ta turmishe su allah maɗaukakin sarki sai bai ba ta iko ba shi yasa sai suka komo yanzu suka yi ta halishi suka haɗa kai suka haɗa ƙarfi suka haɗa ƙarfi da amerika wadda a shekarun baya babbar abokiyar gabar ta ce amma sai suka manta ya jama'ar musulmi idan zai zama ba ma guje irin putin shugaban ƙasar rasha na yanzu ba kirista ba ne ba ba yahude ba ne ba musulmi ba ne tsabar ba ma guje ne wanda bai yarda da allah ba idan wannan zai sassauta akan aƙidar shi kirista irin roman katolika kamar bush ya sassauta daga bakar aƙidar shi ta gadon gargajiya 'yan katolika su daure su haɗa kai da shi da Blair su je su haɗa kai da mutanen ƙasar Japan ba don komai ba don yaƙi da musulunci don Allah me zai sa ba za mu iya daurewa mu haɗe kanmu a matsayinmu na musulmi mu tinkari irin waɗannan maƙiyan da suke maƙiyanmu ba ne in sun gama da gari kaza gari kaza za su hara in sun gama da suwa ne suwa na za su hara ashe in kana murna cewa an gama da suwa ne saura kai kamar yadda mawaƙi ya ce munnar mutuwa munnar banza domin ne zai yiwu ne wane ya mutu kai baka mutu ba zai yiwuwa ashe aikin banza ne in ka zo kana murna akan wasu musulmi sun shiga halin kunci sun shiga halin kaza sun shiga halin kaza domin kai ne alfarisu sani kai ne za a hara na biyu kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to shine sai malam yake nuna mana cewa وبين الكافرين آه ولاية قائمة على أسس البغي والضلال tsakanin kafirai isu isu akwai ƙauna wadda ta kafu akan ainihin tushe na zalunci da kuma ɓata kamar yadda kake gani a duniyar yau wa annahu la wilayata bainal mu'minina wal kafirina kuma babu wata ƙauna babu wata nuna jibinta tsakanin ainihin mu'mine da kafirai Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd waɗanda suka kafirce wa Allah sashin su masoya sashi ne masu jibinta sashi ne Allah ya ce illa taf'aluhu in ku ne ba ku aikata haka ba in ba ku so junanku ba in ba ku ƙaunaci junanku ba takun fitnatun fil ardi fitina mai girma za ta faru a bayan ƙasa wa fasadun kabirin da kuma ɓarna mai girma Allah maɗaukakin sarki ya tsare Malam ya ce hadhihi khulasatu ma asharat ilaihi suratul karima min ahdaf waɗannan su ne takaitattun manufofin da wannan sura ta nuni zuwa gare su na ainihin waɗanda take ɗauke da su wa ma arshadat ilaihi min durusin wa ibar kuma waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da surar ta ainihin shiryan ne na daga darussa da kuma abubuwan da ya kamata a tsaya a yi lura a yi tintintini a kansu nas'aluhu ta'ala an yaj'alana min ahli al-fahmi wal basir muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin masu fahimta da basira Allah madaukakin sarki yace
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين to idan jama'a basu manta ba a shimfidar farko da muka yi na wannan tafsiri mun ɗauko ainihin bayanan da a sheikh muhammad ali sabuni ya yi a cikin littafin shi safotu tafasir bayan da muka ji kaɗan daga shimfidar da a sheikh alqadi shar'i abubakar mahamudu gumiya wannan sura ta ainihin suratul anfal kafin mu shiga doron ayar sai malam ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai mai rahama mai jin kai muke fara fassarar wannan ainihin sura ta al-anfal alqalin musulunci abubakar mahamudu gumi a cikin wannan tafsiri nashi mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'ani yace lamma ikhtalafa al-muslimuna fi fi ghanaim badr yayin da musulmi suka yi saɓani game da ainihin ganima ribar yaƙi da aka samo a yaƙin badar faƙala shuban ainihin wato samari suka ce hiyalana ai mu muka cancanci da muki wannan ganima li'annana basharnal qitala domin mu ne muka tinkari wannan yaƙi da ƙarfinmu da iyawarmu da samartakanmu da kasancewar mu ne gwaraza a filin yaƙi waƙala shiyuhu dattawa tsofaffi su kuma suka ce kunna rida allakum tahtar rayat gaskiyar lamari ne mu kan ba mu yaƙi ba amma ai mun shiga cikin taron ku ya ku samari mun shiga ƙarƙashin tutocin ku mun cika gayyar ku mun zama kamar gwado mun zama kamar mayafi gare ku yanzu don Allah mutumin da yake sintir tsirara haihuwar uwar shi in ka same shi a cikin bargo ya lulluɓa don Allah ba shi cikin rufin asiri to ai haka mu dattawa muka yi duk da dai ba mu muku wata tsiya ba ba mu muku riga da wando ba amma dai mun zama kamar bargo gare ku mun rufa muku asiri an gan ku da yawa mun cika taron ku saboda haka mu magani ma ta tabbata gare mu ya gare mu ya ku samari walau in kushiftum lafi'tum ilaina suka ce kuma ai da an koro ku da ta yi daga daga a wurin yakin ai za ku gudo ku dawo gare mu ne ashe mu ma muna da rana gare ku dan haka fala tusta'saru biha ba za ku cancanci ku ci wannan ganima ku kadai ba malam ya ce yayin da dattawa suka yi wannan jawabi wanda akwai hikima da adalci a ciki nazala bayanun min Allah sai bayani ya sauka daga Allah sukutun da guda annal mala lillahi wa lirasulihi faqat cewa dukiyar ganimar baki ɗayanta ta Allah ce kuma ya danka ta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fiyayyen halitta ya sarrafa ta ya kasabta ta ga yadda ta dace malam ya ce izin nasur domin ita nasarar da aka ci a wurin yaƙi laisa min ahadil fariqaini ba ta zo ga ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu ba shin samarin ne suka kawo nasara a'a dattawan ne suka kawo nasara a'a wane ne ya kawo nasara malam ya ce inna ma huwa min Allah wannan nasara daga wurin Allah take allazi hayya'ahum lima hayya'a lahum wanda Allah maɗaukacin sarki shi ya tsara su domin su tsaya su tunkaran mushi wannan jihadi wajen ta da addinin Allah. Allah ya ce, yas'alunaka ya Muhammad anil anfal suna tambayar ka jama'ar sahabbai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da al'amfalu ganimar yaƙi ribar yaƙi mecece al'amfalu malam ya ce al ganima sunniyat amfalan an kiraye ta amfal ne ƙari ko daɗi jam'u naflin jam'i na kalmar naflo a cikin ainihin larabci bi ma'anar ziyada ai ma'anarta a cikin tsurar larabci ƙari li'annaha mislun nafli domin ita ainihin wato ganima kamar nafila ce dama me ake nufi da nafila Allah madaukakin sarki ya ce ووهبنا له يعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة muka baiwa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ɗa annabi Ishaqa sannan sai muka yi mishi ƙari da da jika shine wa shine Yaqub ma'anan nafila kenan kamar sallar farilla ce da ka idar sai ka tashi sai kai wasu rakawoyi biyu waɗanda ba su da alaka da waccan ta farko sai a kira wannan nafila ai ƙari akan abin da aka farlanta maka to an kirayi ganima da ganima ne da cewa ma'anar ƙari alama an amallahu bihi alaihim minan nasril akbar saboda ƙari ce akan ni'imar da Allah ya musu da ya ba su babban nasara wajen karya gwamnatin kafirci wal izzil adwam da kuma ƙari ce ita ganima akan ɗaukaka dawwamammiya allazina luhu aqiba hadhihi har waɗanda su sahabbai suka samu ƙarshen wannan yaƙi na badar Allah yake kullahum tunda suna tambayar ka yaya za a yi da dukiyar ganima shin dattawa ne za a rabawa tare da matasa ko ko matasa kaɗai suka cancanta su ce ka ce musu al'amfalu lillahi wa rasul ai ita dukiyar ganima ta Allah ce kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce yaj'alaniha haythu sha'a Allah da manzon Allah su za su sanya dukiyar ganima a idda suka so faqasamaha sallallahu alaihi wa sallama فقسمها صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya raba wannan ganima a tsakanin sahabbai daidai wa daida rawahu al-hakim fil mustadrak al-imam al-hakim ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-mustadrak ala sahihaini in ma ba na manta ba har ya inganta wannan hadisi a bisa sharadin bukhari ko kuma a bisa sharadin muslim waɗannan bayanan ba komai suke nuna mana ba sai cewa ashe addinin musulunci mu matasa kuskure ne idan muka ce sai mu kaɗai banda dattawa dattawa kuskure ne ku kaɗai in kuka ce sai ku kaɗai banda mu babu yadda za a yi tunda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkaruna komai da kuka gani an yi shi fanni biyu ne an yi namijin shi an yi macen shi an yi damar shi an yi hagun shi duk inda ka ji jamilu wata ran zaka ji wa jamila duk inda ka ji halimu wata ran zaka ji halima haka yake to haka al'amarin nan yake ko wutar lantarki in ka duba akwai abin nan positive da negative ɗinta hannunka na dama ga na hagu idanka na dama ga na hagu ko menene sai da abokin tafiyar shi kuma abokin tafiyar nan nashi yakan kasance akasin shi dattawa su ne ainihin ke da kaifin hankali da zurfin tunani saboda sun daɗe a duniya babu gwagwarmayar da ba su shiga ba sun ga gwagwarmayar nehu sun ga gwagwarmayar npc sun ga ta prp sun ga ta mpn an yi tazarce da su aka zo aka yi juyin juya hali na baya dawo gaba duk ba abin da ba su gani ba to in ana neman a tafi da tsari a cikin yadda ya kamata sai a ce dattawa ku zo a haɗu da ku duk wanda ya hange mu tare da ku ya san mu ba taron yan iska bane saboda ku masu mutunci ne mutane ne masu alfarma to sa'an nan su kuma da ta duk inda suka taru sai su ce wa matasa to ku zo duk wanda ya gan mu ya san mu ba kwashi kwarab bane mun gama aiki ya san akwai masu ƙarfi cikin mu akwai masu iyawa akwai gwaraza sai kaga tafiya ta tafi daidai wa daida jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to ashe a ƙarƙashin irin wannan samari sun yi zalunci in aka samu wani abu suka ce su kaɗai za su ci a dole sai an haɗa da dattawa domin dattawan nan ba a banza suke ba haka rayuwar take shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi sai ya raba dukiyar ganima daidai wa daida tsakanin waɗancan dattawa da waɗancan matasa domin aikin matasan nan bai fi aikin dattawa ba aikin dattawa bai gaza aikin matasa ba tsari kenan na adalci wanda babu inda za ka same shi sai a cikin tsarin gwamnatin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu babban malamin tafsir alƙalin shari'ar musulunci abubakar mahamudu gumin Allah ya gafarta mishi ya ce thumma amara almuslimina bima yajibu fi haqqihim sa'annan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya umarci muminai game da abubuwan da yake wajibi ne haƙƙin su ne su yi faqala Allah maɗaukakin sarki ya ce fattaqullaha na'am an karanta fattaqullaha sai ku ji tsoron Allah ya ku mu'minai wa aslihu zata bainakum sai ku sulhunta rigingimun da ke tsakaninku ai haqiqata ma bainakum bil mawaddati irin rigingimun da suke tsakaninku gaskiyar lamari ku dawo ku shirya kanku da nuna kauna ga juna wa tarkin niza'i da kuma barin jayayya a ce kun taho kun yi karfi cikin da'awa amma kuɗi ba su kai sun kawo ba dan abin duniya bai kai ya kawo ba ya zo ya dargaza tafiyar wannan na daga cikin bala'in da duk masu da'awa sai sun lura da shi da'awa za ta taho da'awa ta kai har da'awa amma sai ka ga daga zakka da wani zai kawo ko kuma wata gudunmawa da wani zai kawo ko wasu kujerun aikin hajji ko wasu kujerun umara ko wani gero na kunu ko wani ganyanci na shayin azumi shi kenan sai ka ga da'awar ta yi bindiga ta dargaje wanda asalin da'awar ba ta kafu a kan ta samu wannan abun ba ta kafu ne don cewa Allah aiki tun da ba a kan addinin Allah aka samu saɓani ba duk abin da kuka samu saɓani ku daure a kai sahabbai haka suka fahimta da'awar da ta haɗa su ita ce da'awa diniya da'awa ce ta addini ba da'awa ce siyasiya ba don haka lokacin da rikicin siyasa ya ɓarko musu suna rikicin amma kuma ba su rabu ba tunda sun san dama ba sun shigo musulunci ba ne don mu'awiya ya zama shine khalifan musulmi ko aliyu ya zama shine khalifan musulmi ko yazidu ya gaji mu'awiya ko alhassan ko husaini ya gaji ainihin aliyu ba wannan ya kawo su ba da suka rikice rikicin siyasa suna nan suna yi wa juna sallama suna nan suna haɗa ainihin sallah a masallaci ɗaya suna gaisawa da juna suna haɗa zumuncin aure ɗana ka ɗauke ɗakka ka bashi a haɗa a halin ƙungiyarka daban ƙungiyarmu daban don mun san mai ƙungiyoyi ne na siyasa wanda basu gaza nehu da npc ba basu gaza prp da mpn ba basu gaza ga app da sdp ba duk sun san matsalar bata gaza haka ba don haka wannan bai tasiri ko kaɗan cikin addini haka ake amma da za a samu wani ya je ɗauko wani abin da ba ya saba ma addini aka yi juyin duniya ya bari yaƙi to a irin wannan lokacin wajibi ne a tunkuɗe shi gefe guda don aka tunkuɗe shi gefe guda in an same shi salihi ne bawan Allah ne irin malamin musulunci babban limamin juma'a na ahli sunna da ke garin nan malam hudu ce kaji Allah ya gafarta mishi da aka ture shi gefe guda da yake bawan Allah ne salihi ne mu'mini ne walillahi alhamd sai ya koma ya haƙura bai raba kan musulmi akan haka ba ka ga ma'ana tsantsar salafiyanci ke ma'ana ba mu muka fara salafiyanci ba inna ma mu mun daga tutar salafiyanci ne amma dama akwai salafiya suna nan ɗaiɗaiwa ba a rasa su a cikin al'umma ina ma'anar haka sayyidina usman khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam limamin musulmi ne a masallacin annabi ya miƙe yana hudu ba ranar juma'a 'yan ta'adda suka zo suka mammake shi suka jefe shi da dutse aka sumar da shi aka ture shi gefe guda suka zo da naɗaɗɗen limamin su ya hau ya ci gaba da wa musulmi hudu ba aka ɗauki usman rangaranga haka ya suma aka shigar da shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya farfaɗo aka zo aka ce ranka ya daɗe waɗannan 'yan ta'adda fa 'yan tawaye 'yan juyin mulki sun kwace masallaci har sun naɗa limamin su ko ma bi su sallah sai ce ya jama'a ai sallah ita ce mafi kyau daga cikin ayyukan bayi idan mutum ya kyautata sallah ku kyautata tare da shi idan ya munana ku kauce wa munanawar ku ci gaba da tafiya tare da shi ma'ana saboda ya fuskanci matsalar tasu matsala ce ta siyasa shugabanci suke nema mulki suke nema sai na Usman sai bai bada fatawa cewa kar a bi su sallah ba yace a je a bi su sallah in sun kyautata a kyautata tare da su in sun zo da wani abu mummuna a kauce wa mummunan a ci gaba da kyautatawa haka abin da ya faru kenan a garin nan fiye da shekara goma sha biyar a masallacin ahlus sunna da ke ainihin zaria hotel hanyar kwangila bawan allah nan shine limamin musulmi an ce an yi mishi nasiha an yi mishi nasiha to al'amarin kowa da gwargwadon yadda allah ya hore mishi nahau ne yake samun matsala kira'a ce waɗannan abubuwa kuma yadda ka san keke haka nahau yake ka san keken hawa matuƙar kai kuskure baka iya shi kana yaro ba to kai da keken hawa har abada ba za ka iya ba duk inda ka shawo kwana yara za su ce ku kauce ga ɗanye na haka na hau yake matuƙar baka iya na hau kana ƙarami ba baka ƙware da na hau kana ƙarami ba to kamar yare ne ai yanzu hausan nan da nake sarrafawa ba yare na bace ba bahaushe ba ne amma dan an haife ni cikin hausawa ne nake iya sarrafa ta mai yiwa da na taso cikin kabila ta ta fulani na girma baki na ya riga ya yi laushi a kan fillanci duk inda na zo zan ce na ce sai ce na she haka ne ko ba haka ba haka ne ba yadda zan iya gyarawa da girma na haka al'amarin nan yake ya jama'ar musulmi matukar ka girma baka iya nahau ba matukar ka girma baka iya kira'a ba abu ne mai wahala ka iya shi yasa ka ji har yanzu dattawan mu iyaye da kakanni Allah ya saka da alheri gairin magarubi alaihi wala ralina nan har yanzu ana nan ana raraka ta me yasa saboda haka aka iya haka aka girma harshen ya riga ya tauri akan haka to malaman musulunci suka ce duk limamin da ya zama ba mutakabbiri bane ba mai girman kai bane an yi mai nasihar ya gane kuskure ne yana kokarin gyarawa amma gyaran ya ƙi gyaruwa a aikace za a ci gaba da bin shi sallah a hudubar juma'a ce a sallar idi ce a sallar roƙon ruwa ce salloli biyar ne na yau da kullum ya zo yana huduba inda nahau yake baya azawa daidai yace qala Allah tabaraka wa ta'ala ra'aitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haka ya ta zirma shirman nahau to wannan shi da siba wai amma sallah dai a fiki hanta tayi qira'a shi bai iya ba baya iya bambance tsakanin ha da ka sai ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa babu komai za a bi shi sallah to amma matsalar da sai matsala a lokacin nan sai matasa suka ce gaskiya bai halatta a cigaba da bin shi sallah ba aka je aka hada aka shiga aka fita malam yana cikin lungun liman ranar juma'a fa sai dai kawai ya ji wani ya dare dare ya darere a ciki akan mimbari sai ya hakura yake bawan Allah ne sai ya zagayo cikin masallaci ya zo ya zaman shi za a yi hayaniya yan agaji ya ce a ku zauna daidai ne ba komai Allah ya mana taimako shi yasa duk wanda ya san abin da malam hudu ya yi har yanzu har gobe har abada wallahi muna ganin girman malam hudu muna ganin darajar shi babban mutum ne malamin sunna malamin alheri haka ake so dan an kaba hularka kaka ce a kashe musulmi akan an kaba hularka hularka kowa ce ko zanna bukar kowa ce ce bata kai darajar jinin musulmi ko ran musulmi ba sai ka kwantar da hankalinka sai a zauna lafiya amma ka ce tunda dai an ce rawaninka bai naɗu ba a yi tashin hankali a kashe musulmi ran musulmi kwaya ɗaya gusar da ka'aba da mantawa da ita ya fi sauki a wurin Allah fiye da ran musulmi ran musulmi kwaya ɗaya ya fi ka'aba daraja bari a faɗi yadda za ka iya gane ya jama'ar musulmi mu fahimci waɗannan abubuwan da kyau haka al'amarin nan yake gaskiyar al'amari sai an tsaya an ji tsoron Allah mu yi sulhu rigingimin da ke tsakaninmu saɓani mu rinka ƙoƙarin kaucewa kar a rinka karfafar saɓani kullum ana cewa saɓani rahama ne ƙarya ne saɓani ba rahama ba ne ka a rinka karfafar saɓani kullum ana cewa ai annabi ya ce sahabbai na kamar taurari suke wanda duk kuka bi kun shiryu waɗannan ba hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane a ingance a hankalce a ilmance duk ba su dace da ainihin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to Allah da ya ce ku shirya tsakaninku ya ku mu'minai wa Allah wa rasulahu sa'annan ku yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'a in kuntum mu'minina haqqan in dai da gaske ku mu'mine ne to ku sulhunta tsakanin ku gyara rigingimin tsakanin ku sannan kuma ainihin ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi da za mu koma mu karanta alqur'ani mu karanta sunna mu karanta tarihin yadda magabatan mu suka rayu da mun zauna lafiya duk wani saɓani da zami na rikicin addini ko na siyasa malaman farko sun yi shi amma ba shi da ta'asiri a kansu balle a kan 'yan bayansu amma a yanzu a ƙasar nan tamu najeriya wacce ƙungiya ce ba ke bindiga ta dare biyu ba in ka koma kuma tsakanin waccan ɓangaren da wancan ɓangaren sai ka ga ba asuhun bainahum shadidu su ɗin da kake ga sun ɓangare gefe guda kansu ba a haɗe yake ba sai mun haƙurtar da junanmu jama'a mun bai wa kanmu haƙuri wallahi ko da zuwa ake ana siyo haƙuri a wata kasuwa haƙuri ya kamata mu je mu siyo haƙuri domin mu lazimce shi mu zauna ainihin lafiya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ce innamal mu'minuna إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله مدوكاكين سركيتي إنما المؤمنون الكامل الإيمان الذين إذا ذكر الله أي وعيده وجلت قلوبهم tsantsar muminai waɗanda ke da cikakken imani su ne muminan da in aka ambaci Allah aka yi musu wa'azi game da azabar Allah sai ka ga zukatansu sun cika da tsoro sun raurawa wa iza tuliyat alaihim ayatuhu in kuma aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai ayoyin Allah su ƙara musu imani tasdiqan waɗannan ayoyi sai su ƙara musu gaskata Allah fa nafsu tasdiqi malam yace domin zuciyar da ta gaskata Allah تقبل القوة للفرق الذي نعرفه بين ما قام عليه دليل واحد وما قامت عليه أدلة كثيرة irin wannan ainihin wato rai da ya gaskata Allah yana iya yana da ƙarfin ɗaukar bambance abin da muka sani na cewa abin da ya tsayu akan dalili guda da abin da ya tsayu akan dalilai masu yawa duk abin da ya tsayu akan dalili guda ɗaya bai kai ƙarfin abin da ya tsayu akan dalilai masu yawa ba ba don komai ba imani da kai mumini kai ba abu ne guda ɗaya ba al'amari ne wanda yake ya biyo maka ta fannoni da dama ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi imani da mala'ikun Allah da ranar tashin alkiyama ka yi imani alkhairi da sharrin duk da ke samun ka ko waninka daga Allah ne ka yi imani akwai gaibu akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi da duk abubuwa makamantan haka dalilai da dama suka tabbatar maka da wannan imanin don haka kullum ka ƙara samun dalilai imanin sai ya ƙara ƙarfi kullum ka ƙara samun dalilai sai imanin ya ƙara sama to a irin wannan halin sai ya zan ka zama mai cikakken imani kenan wanda Allah maɗaukakin sarki yake siffantawa a wannan aya da cewa tsantsar muminai su ne waɗanda da zara an ambaci Allah sai su ji zukatansu sun ainihin razana sun natsu saboda girmama Allah sa'an nan kuma da an karanta ayoyin Allah sai siffa ta biyu ta zo musu ita ce ƙaruwar imani sa'an nan da ainihin sun samu kansu a hali na uku shine ne sai Allah ya ce wa ala rabbihim ya tawakkaluna kuma sun dogara ga Allah Ubangijinsu duk mutumin da ya samu irin waɗannan matakan na imani to babu shakka wannan tsantsar mumini ya kasance yana da imani da Allah duk sanda aka ambaci Allah ya ji tsoro ya cika zuciyar shi duk sanda aka karanta ayar Allah ya ji imani ya karu duk sanda ainihin ya samu kanshi halin wani rikici sai koma ya dogara ga Allah to tsantsar dogaro ga Allah shine dogaro ga Allah akan wani sababi ba a dogaro ga Allah kawai mujarradin dogaro ga Allah ka zauna ka ƙi cin abinci ka ƙi shan magani ka ƙi fita kasuwa da an taɓa ka kace kai ka dogara ga Allah tsantsar dogaro ga Allah ya nuna tashi ka fita kasuwa ko ofis ko gona ko ka fita nema sai ka fawwala al'amarin ga cewa Allah ne zai baka tun da ka miƙe ko bahaushe da ya tashi sai ya ce wai Allah ya ce tashi in taimake ka duk da asalin magana haka ne tashi sannan a taimake ka amma cewa Allah ya ce ne aka yi wa Allah za'ida wannan za mu gane hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa da a ce za ku dogara ga Allah kamar yadda tsuntsu ya dogara ga Allah da Allah ya azurta ku ba ta inda kuke tsammani ba yaya dogaron yake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in gari ya waye sai tsuntsu ya fita daga shekashi ya nausa ya yi dawa ya tafi da ɗankwararren ciki ba komai a ciki amma kafin ya dawo sai dawo cikin shi ya cika bam sannan ba inda za ka ga tsuntsu da rumbu ko da sto dogaro ga Allah ke to abin da ake so da kai duk sanda Allah ya yi misali a cikin alkur'ani ka tsaya ka natsu da kyau ka je ka dubi wannan misalin duk sanda annabi ya misali a cikin sunna ka tsaya ka dubi wannan misalin sannan sai ka fahimci magana a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisi kyakkyawa da al-imamu tirmidhi ya ruwaito annabi ya ce ai mumini kamar madubi ne game da dan uwan shi mumini ina ma'anar wannan magana mumini madubi ne game da ɗan uwan shi mumini in kana son gane wannan misalin je ka samu madubi ka tasa a gabanka yayin da ka gama ado sai ka ga madubin nan yana nuna maka saitin hularka bai tsaya daidai ba tabaranka ya karkace wuri kaza akwai kwantsa a gefen idanka duk sai gama nuna maka gaba ɗaya sannan in ka gyara sai ka sake nuna mishi fuskarka sai ya ce maka komi yayi ka haɗu fita idan ka fita in wani ya zo ya tsaya gaban madubin madubin zai ce ɗazu alhaji wani ya tsaya da kwantsa a idan shi zai rufa maka asiri bayan ya sa ka gyara haka mumini yake duk sanda ya maka nasiha gyara da zaran ka gyara in ka kau ba zai gaya wa kowa ba shine kyakkyawan misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almu'minu mir'atul mu'min mumini ai madubin dan uwan shi ne mumini yanzu da annabi ya misali da tsuntsu akan wajen tawakkali sai ka je ka dubi yaya tsuntsu yake in gari ya waye shi in gari ya waye tsuntsu gyara wuri yake a shekashi ya ƙara kudindinewa fita yake yi amma yana da wata rumfa a kasuwa yana da wani ofis ko yana da wata gona amma tsantsar dogaro ga Allah ce akan sababi me sababin nashi shi shine fitar da yayi yana zuwa ku sai dawo a ƙoshe ba shi da wani rumbu yadda in an tashi gari da yaƙi zai ci gaba da ci komai yaƙi in aka tashi zai zira da jikin shi ya sake tafiya ya tafi ga Allah haka ake so an idar da sallah wata rana ta sallah azhar sai sai na Umar ya ga wasu bayan Allah sun zauna a masallaci yace lafiya ku suka ce a ranka ya dade lafiya to za ku koma kasuwa ku je ku nemi abincin ku ba suka ce ai mun dogara ga Allah ne yace a to mu ba mu dogara ga Allah ba da muke fita nema gari irin Kano Sokoto Katsina Maiduguri Yola da makamantan garuruka irin waɗannan ba ka rasa sana'a komai kaskancin ta halal amma abin da yake faruwa shine kai an haife ka a garin ka taso da girman kai na yan bariki ba za ka iya sana'a kaza ba ba za ka yi sana'a kaza ba saboda ne saboda kana ganin kaskanci ne sai wani ya zo daga ƙauyen su ya zo cirani sai kaga yana ɗaukan kuka a ka yana yawo a cikin anguwanni yana mata a sai kukar miya mata a sai lalle mata a sai kalkashi ana nan sai ka ga ya samu rumfa ya kafa ana nan sai a waye gari shi ne babban mai kudin garin ko kuma yan garin fa kuna nan sai tsaba girman kai kamar ɗan jaki ba don komai ba saboda kadai kun saka wa kanku rashin dogaro ga Allah Allah ke azurtawa azurtawa nan kuma an sababi akan wani sababi Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rika hada sahabban shi mutanen Makka da take hijira da al-Ansar mutanen Madina sai hada su zumunci Abdurrahman ibn Auf asalin shi dan cirani ne ya iso Makka yana sai da manja har yawa ya gari ya zama dila ne na manja da man gyada a kasar Makka da ya tashi gudun hijira mutanen makka suka yi mishi ainihin keta suka kwace wannan dukiya tashi suka ce dan me kana ba kauyen ka shigo garin nan kawai gari kai ne babban dilan manja da man gyada a garin nan yau kai hijira duk arzikin da ka samu ka fita daga garin suka ce ba za ta fa'u ba ko dai ka zauna mai kafirci tare kana cikin dukiyarka ko ka bar dukiyar ka ketare da musuluncinka ya ce ya zaɓi musulunci ya hau raƙumin shi ya taho madina daga shi sai ainihin takobi ko kuma makami wanda ɗabi'ar larabawa ne su riƙe a halin tafiya yana zuwa madina annabi ya ce cinikin da kai yayi riba ka bar dukiya ka taho da musulunci aka haɗa shi yan uwantaka da wani mutumin madina mutumin madina ya kawo mata ya bashi ya kawo gida ya bashi ya kawo gona ya bashi sai duk baki ɗaya tattara ya ce allah ya sa albarka game da mata da ka bani Allah ya sa albarka game da gonarka Allah ya sa albarka game da gidanka amma ni dulluni alasso nuna min ina kasuwa take ku nuna min ina kasuwar yan manja take aka je aka kai shi kasuwar yan manja ya sari galan guda ya fara zubawa a cikin kwalabe yan kutumbutsa da sauransu yana siyarwa nan da nan sai jali ya karfi sai sake wayar gari ya zama hamshakin mai kuɗin madina kaga da ya zo ba lankwashe kafaye ba ai mu musulmi ne ai mu ahli sunna ne mun dogara ga Allah ka zage aikin gwamnati za ka yi aikin kasuwanci za ka yi aikin ofis ne gona ce menene yarantaka za ka rinka wani a matsayin driver ko kuma yaran gida kar dai ka zauna ba ka yin wani abu abin da ke kawo mana kaskanci kenan jama'a da la'asariya sakaliyar la'asariya wasu sahabbai su biyu suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam karfi madaka kare masu jin karfi kawai sai suka tsaya gaban annabi ya manzo Allah mun fa ba mu cefa ne ba ga la'asar ta yi nisa manzo Allah ya daga kai dubi waɗannan haɗaɗɗun karfi in na ba na ba su gobe ma dawowa za su to ni aiki bai kare min ba annabi ya ce ku ba ku da aiki ne suka ce su ba su da aiki to abin da za a yi kai mai ka mallaka a gida wannan ya ce ai ni na mallaki buzu da muke shimfiɗa mana kwanciya sai matashin kai sai kuma salka randa da muke shan ruwa annabi ya ce duka je ka kwaso su ma'ana kamar yanzu a je da a kori kura a kwaso firiji ɗinka a kwaso kafet a kwaso gado duk aka tarkato aka zo kofar masallaci aka zube sahabbai suka saka ido to yau kuma lafiya wannan Allah ya kiyaye yaya kai kuma ne al'amar sai annabi ya ce jama'a wa zai siya nan da nan aka kaɗawa kayan gidan shi gaba ɗaya gwanjo da yake sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa ido annabi sallallahu alaihi wasallama ya kada wa waɗannan kaya ƙararrawa sai wani ya ce dirhami biyu annabi ya ce a akwai mai ƙari wani ya ce uku annabi ya ce kawo kuɗi aka karɓi dirhami uku aka ba shi dirhami biyu aka ce tafi ka siyo gatari ya je siyo gatari annabi ya kafa gatari gaban shi ya ce wannan dirhami guda tafi kai cefa ne ka kai gidanka ka dawo ya je ya cefa ne hankalin shi ya kwanta manzo Allah ya ce saba gatarin nan a wuya mu gani ya saba manzo Allah ya ce awalin madina gabashin madina dajin oda kwana goma sha bakwai kan ganka sai bayan kwana goma sha bakwai ya je ya saro ice ya siyar ya saro ice ya siyar ya saro nan da nan kuɗi suka zo mishi falafala ko ina sai ga sabuwar riga ya ɗinka sai zo majalisa annabi yana saka sabuwar riga annabi ya ce wannan bai fi ba ka je ka tambaya a baka da kunya balle a hana ka al-imamu abu dauda ya rawaito wannan hadisi ne sahihi ashe duk wannan yana nuna mana matukar zami musuluncin nan ba daidai bane mu zauna ba mu da aikin yi jama'a wajibi ne mu nemi aikin yi duk yadda kake ganin aikin yin nan bai kai kaza ba amma matsalar da ke damun matasa ne ya je ne yana makaranta gwamnan dai kaza gwamnan dai kaza ya cika yan mata da ƙarya ya ce ai gidan nan da kika gani hawa uku din nan na kan kwanan majarar din nan ai wannan na baban mu ne ma ya fara kawai ya ma tsaya ne kawai ya ma ce zai ba mu shi kaza kaza kaza kaza ai sababbin motocin nan da ke ga ana haya ai wannan din na babata ne ma wannan ni da an ce ma rike guda biyu nace ani me zan yi da su ya cika gari da ƙarya da yaudarar yan mata to kaga zai ji kunya gobe a gan shi yana taya baban shi yankan zare a shago za a yi sirfani ko za a yi kaza ko za a yi kaza dole zai ji kunya haka ne ko ba haka ba haka ne muna kasuwar sabon gari wajen shekara goma sha takwas muna zaune muna ɗinki kawai sai na ga wani yaro ya yi su ƙasa ya zauna yana cewa yawa yawa wai yawa ta wai yawa kawai sai nuna wata yarinya wai classmate din shi ce wai ajin su daya a gwamnan dai waccan da ake cewa dai bola wai ajin su daya lokacin tana maza da mata nace kai ƙarya ke nan yake bari kawai Allah ya kiyaye shine Allah madaukakin sarki yace eh wa ala rabbihim yatawakkaluna bayan Allah nagari suna dogaro ga Allah ne bihi yasiquna da Allah madaukakin sarki suka amince la bi ghairihi basu amince da kowa ba in ba Allah ba Allah ya ci gaba da siffanta mu'mini na gaskiya yake allazina yuqimuna salata الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah ya ce su muminan gaskiya su ne waɗanda suke tsayi da sallah ya atuna biha bi huquqiha suna zuwa da haƙoƙin sallah farillai ne sunnoni ne abubuwan da suke masu ƙarfi ne ladubban sallah ne ƙa'idoji da duk kula da mutuncin sallah wannan siffa ce ta mumine mazansu da matansu ya jama'a wallahi wannan na daga albarkar da ta kwararo wannan ƙasa ta mu Najeriya a shekarun da in aka ce azumi yayi fa abin da mutane suke bayan an yi sallah asham din da take tsatsagen kuciya ce ake ada domin a da neman limami ake fijo wanda zai jawo gairin magrubi alaihim wala ralin amin ya ce wal fajar Allahu akbar haka ake sallar duka duka sallar raka'a goma sha uku da suke ba ta daukan minti talatin nan da nan an yi an yanyanke an yanyanke an gama sai a koma ana bacci ana cin abinci ana jima'i ya kai ma yanzu zaka ga mata da 'yan mata da samari da dattawa suna raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallar tarawihi ana sallar tahajjud ana raka'a goma sha ɗaya irin yadda annabi ya sunnanta irin yadda sahabi umar ya tsara a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ana karanta alqur'ani karatu wa rattilil qur'ana tartila dalla dalla tilla tilla da tajwidi don Allah an samu alheri ko ba a samu ba iqamatu salati kenan alama daga cikin alamomin imani kenan shi yasa jama'a a dage wa sallah sallah tana da matukar muhimmanci sallah na daga abubuwan da Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah kuma kai ma ka daure akan ita sallah din kaka zama babban banza ka ce ayi kai ba ka yi ashe waɗannan abubuwan jama'a tsayar da sallah din nan ya tabbata a yi ta kamar yadda ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to amma akan samu son zuciya daga wasu ga kaza ya tabbata daga annabi sai mutum ya yi shin ko wannan ya rugurguza sallar shi yasa ba za a bi shi sallah ba ko kaɗan inna ma ladan shi ne yana ƙasa da gwargwadon yadda ya nakasa sallar shi daga sallar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi sahihi da al-imam abdullah ibn mubarak ya ruwaito a cikin kitab az-zuhd war raqa'iq da al-imam abu dauda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce so da dama wani yakan yi sallah ba abin da zai samu na daga ladan sallar sai ɗaya bisa goma in ana rubuta lada ɗari a sallah to shi lada goma za a samu in ana rubuta lada goma a sallah shi ɗaya za a sa mai saboda sallar akwai son zuciya akwai rashin dacewa wani kuma sai ya samu ainihin ɗaya bisa tara wani ya samu ɗaya bisa takwas wani ya samu ɗaya bisa bakwai wani ya samu ɗaya bisa shida wani ɗaya bisa biyar wani ɗaya bisa hudu wani ɗaya bisa uku wani kuma rabin ladan sallar zai samu wani kuma sai ya samu cikakken ladan sallar shi yasa duk abin da aka ce sunna ne ka yi kokari ka raya ba wai ce maka ake dole ne ka yi ko da tsiya ko da arziki ba aka ce sunna falala alheri wannan alherin kuma ba a same shi ba sai da ake karatun hadisi da aiki da shi kamar yadda malam abubakar gumi yake cewa ashe in haka ne wajibi ne mu tsaye da sallah kamar yadda take mu umarci iyalanmu su tsaye da sallah kamar yadda take mu rinka sa ido ka sa ido ka ga yaya matarka take karatu yaya matarka take sallah shin ana irin sallan nan ne da aka gada iyaye da kakanni ka san mata mafi yawanci a ƙasar Hausa ba su san sallah raka'a nawa ake in ta fara sai ta gaji sai ta yi sallama in ka ce raka'a nawa ce bata san me kake cewa raka'a ba bata san raka'a ba karatun su a ɓoye aka ce musu suke a ƙasashen nan namu dan haka tana karatun ba ta yi shuru take te ta dungure dungure ba a sani ba dole ne ka zaunar da mata ka yi min kira'a in in ta ce abin kura ne sai ka ce a'a me ya zafi annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya zaunar da sahabbai ya ce a karanta mai alkur'ani ya ji me yasa yace yana so ya ji wani shi nayi ne don haka ni ma ina son in ji qira'aki yau daga haka zaka gane badan bada ma take koko daidai ne amma kaga ina buƙatar ya zan kai ma din ka iya in ku aka waye gari kamar yadda ake a yau mafi yawanci matan sun fi mazajen kira'a to kaga kuma al'amari ya lalace idan tai sai dai ka ce to shikenan Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu to wai ka ji tafi karfin ka kenan to Allah ya taimake ku ku gyara mana Allah ya taimaka saboda haka muminan gaskiya su ne masu tsaye da sallah suna kula da haƙoƙinta su yi ta akan lokaci ba tare da sakaci ba wa mimma razaqnahum yunfiquna sa'annan muminan gaskiya su ne waɗanda ke ciyarwa daga arzikin da muka basu a atainahum yunfiquna fi ta'atillahi suna ciyarwa daga cikin dukiyar da muka basu a wajen yi wa Allah ta'a a ciyar wajen zakka ne wajen sadaka ne gina masallatai ne kula da ainihin musulmi masu yin sallah ne duk waɗannan abubuwa jama'a suna daga cikin mutunta addinin musulunci suna daga cikin al'infaku fi sabilillahi kana da maƙudan kuɗi sai ka tafi ƙauyen ka je ka ga ƙauyen nan ba su da masallacin juma'a ba su da makarantar islamiyya ba su da wadatattun malamai sai ka ware maƙudan kuɗi sai ka je ka gina musu masallaci ka gina musu makaranta ka kawo malamai ka basu ka kawo limamai ka basu duk sunna in ta yatsu a ƙauyen sai ka samu ladan kowane mutum ɗaya da ya bi kowace sunna ƙwaya ɗaya don Allah ladan ka na da iyaka ba shi da iyaka ina fa'idar a ce ka kwanta ka mutu ga maƙudan kuɗi baka aikata wa kanka abin da ya kamata kai wa kanka ba iyalanka kuma ba wanda zai kula da kai mahaifinmu ya mutu ya ban miliyoyi bai yi sadaka ba ina ganin cewa in yi mishi sadaka abu ne mai kyau sahabbai na yin haka ƴaƴan yanzu ba sa yin haka saboda neman kuɗin da iyayen suke ya shagaltar da su ba su zauna sun tarbiyyar 'ya'yan akan addini Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wani sahabi kamar yadda Bukhari ya ruwaito ya zo ya ce ya manzon Allah mahaifiyata ta samu kanta a halin mutuwar fuji'a mutuwa ta zo ta yi mata kwaf ɗaya ina ganin da ta samu ikon yin wasiya lallai da ta yi wasiya cewa ai sadaka ko ai kyauta da wani bangare na dukiyarta yanzu in na ɗiba daga cikin dukiyarta duk da ta zama ta gado na na bayar sadaka ko Allah zai ba ta lada manzon Allah yace kwarai da gaske haka al'amarin yake ku tashi ku yi tarbiyyar ƴaƴanku ku nemi kuɗi na halal ku yi aikin alheri ƴaƴanku su taso su gan ku akan aikin alheri sai su ma su ci gaba akan wannan aikin alheri sai ku zan kuna gudanuwa a ƙarƙashin hadisin Bukhari da Muslim da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wanda ya tsara wata sunna ya buɗe wata hanya kyakkyawa yana da lada yana da ladan duk wanda ya kwaikwaye shi har kiyama ta tashi yanzu da ina masu kuɗi za su ɗauko irin wannan ɗabi'a kama hanyar ƙauyukan nan namu na ainihin wato nan wajen sama gaba da zariya ɗin nan tsohon hanyar tsohuwar kaduna wajen ainihin asibitin saye ka je ka ga wani bawan allah ya je ya samu ƙauye ya gina masallaci ya gina makaranta ya kawo limami ya kawo malamai abin da ake so kenan in ko ba ku yi haka ba makiyanku kiristoci yan bushara su suna nan suna yin haka ƙauyuka ƙauyuka suke shiga lunguna lunguna yanzu a wani ƙauye daga cikin ƙauyukan jalingo abin takaici da mamaki wata baturiyar ƙasar italy daga can fadar vatican ta pap roma ta tafi tun tana budurwa take zaune a tsakanin jos wajen inda fulani suke ƙauyukan ainihin inda plateau inda fulani suke zuwa bauchi zuwa gombe ita aikinta kawai akan fulani da ke cikin daji aka saka ta tun tana budurwa take ƙasar nan yanzu tana da wajen shekaru 60 ko 70 a duniya tana jin fillanci irin fillancin da ake na gombe tana jin fillancin da ake na yola ta kware game da fillanci tana nan tana ta mai da 'ya'yan fulani mazansu da matansu manya da ƙanana kiristoci a cikin waɗanda ta ribata suka ainihin zama manya-manyan kiristoci har aka samu wani fasto ja'e fasto ja'e fa ka duba sunan ko kyau ba ba daɗin ji fasto ja'e kamata a ce shek ja'e ko mo dibbo ja'e amma sai aka ce fasto ja'e fasto ne ƙwararren fasto da fillanci ranar lahadi yake tara yan uwan shi filani yana wa'azantar da su suna ta shiga cikin addinin kiristanci to inda Allah ya yi wani taimako sai Allah ya kawo wata fitina da ya raba kansu baƙaƙen arna na taraba suna zuwa cocin ja'e suna jin wa'azin shi ran nan sai fasto ja ‘ya'yan shi ‘yan mata fulani saɗa saɗa sun taso sai baƙaƙen arnan nan suka gansu suka ce suna so fasto ja ya ce shi fa ba zai ba baƙin arne ya shi ba aka ce a ba kai ke arnantar da mu ba ba kai ne shugaban arna ba kuma zaka ce mu arna ne ya ce a shi gaskiya ka san asalin ɗabi'ar nan ta musulunci tana nan tare da bahaushe da bafulatani da babarbare da banifi duk inda aka juya yana nan ko da ya shiga yanzu duk irin su wannan gane-gane din nan gasu ministocin nan suna nan kiristancin amma wallahi azimu zuciyarsu ba ta natsuwa a kai haka al'amarin yake to wannan abin da aka samu shine taimakon Allah sai cocin ta dargaje waɗannan baƙaƙen arna suka daina zuwa shi kenan aka samu wani musulmi ya je aure ɗaya daga cikin 'ya'yan ya saka ta cikin addinin musulunci ana nan ana ganin yanzu haka mai yiwa ma shi ma uban za a samu a shawo kai ku dage ku yi wa musulunci aiki ku shiga cikin duwatsu ku je ku kai addinin musulunci har yanzu akwai arnan fa da ba su taba samun labarin akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ƙauye ne a garin Abakalike fa muka zo muka yi sallah fa zuwa suka yi suna kallon mu wai su ba su taba jin akwai musulmi a duniya ba ba su taba jin akwai wani addini a duniya bayan addinin kiristanci da maguzanci ba domin su maguzawa ne kiristanci ma wai labari suke ji wai akwai wani addini kiristaniti a cikin gari amma musulmi ba su ma taba jin labari ba a abakalake kuma nan kusa da ilimi me yasa ba a yin da'awa an tsaye da da'awa iya inda da'awa usmaniya ta tsaya iya inda shehu usmani ya tsaya sai aka tsaye da abin nan wajibi ne a tashi a ci gaba a haɓaka abin nan in ba haka ba wallahi azim su da gaske suke yanzu duk wata ƙasa da ta shiga halin kunci game da tattalin ƙasa ko game da siyasar ƙasa ko game da rikicin addini sai su saɗaɗa sai su je suna ƙoƙarin kai taimako amma a ƙarƙashin ƙasa haka suke saka da'awarsu ta kiristanci akwai jaridu da nake samu daga ƙasashen Sierra Leone sai kaga an ce gari guda na musulmi har da limami gaba ɗaya sun yarda sun zama kiristoci me yasa an je an yi musu da'awa suna cikin kunci an kai musu abinci an kai musu magani an kai musu asibiti an kai musu duk abin da suke so daga ƙarshe sai a ce duk wannan an yi muku ne in the name of Jesus Christ an yi muku ne da sunan Yesu almasihu your savior wanda zai cece ku tun anan duniya ya fara kawo muku dauki in kuka tafi lahira fa me zai sa ba za ku shiga addinin shi ba sai ai wata hila in gudunmawa ta taho daga ƙasar Masar ko ƙasar Saudi Arabia sai a hana ta zuwa sai zama sai na kiristocin kawai yasa a tashi a yada addini Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ce ulaika almawsufuna na'am ulaika
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله من أوكا كنسر أولئك الموصوفون بما ذكر waɗancan irin muminai da aka siffanta su da siffofin da aka ambata a baya humul mu'minuna haqqa su ne muminai na gaskiya sidqan bila shak muminan gaskiya ne ba tare da shakka ba lahum darajatun suna da darajoji ai manazilu fil janna suna da ainihin wato darajoji waɗanda suke gidaje ne wani kan wani a cikin aljanna inda rabbihim a wurin ubangijinsu wa maghfiratun sa'annan kuma akwai gafara ga zunubansu wa rizqul karim akwai kuma arziki mai girma fil jannati a cikin aljanna Allah ya haɗa mu da irin wannan arziki malam yace summa zakara fi ma ya'ti asbaban tadullu ala anna al-anfal lillahi wa lirrasuli sallallahu alaihi wa sallama sannan sai Allah ya ci gaba ya mana bayanan dalilai da sabubban da ke nuna cewa lallai dukiyar yaƙi lallai ganimar yaƙi ta Allah ce kuma ya danka ta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون kama annahu laysa lahum tadbirun fi khurujika bihim kamar yayin da aka zo fita zuwa ainihin yaƙi ba su da wata dabara da su suka baka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan matsala sai an maka bayani kamar haka za ka fahimce ta kamar yadda ka ji a baya sun kai da komo akan dukiyar yaƙi wa ya kamata a ba matasa kaɗai ko ko matasa da dattawa ƙarshe dai Allah ya ƙwace al'amarin a hannun shi ya ce ya danƙa wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sarrafa wannan ganima daidai wa daida a tsakanin dattawa da matasa wasu ba su ji daɗin haka ba sai Allah yake son ya nuna rashin jin daɗin nan baya nuna cewa yin haka ba alheri bane domin so da dama kakan so abu sai ya zan sharri ne kakan ki abu sai ya zan ainihin wannan abu alkhairi ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna haka Allah ya nuna cikin suratul baqara don Allah ya san alheri da sharri ku ba ku san alheri da sharri ba a lokacin da annabi ya ce wa sahabbai gari ya waye yau labari ya zo gare ni cewa akwai manya-manyan ƙungiyoyi guda biyu na kafirai ƙungiya ta farko tayo kasuwanci tana ɗauke da riba da maƙudar dukiya tawaga ta biyu ta kafirai ita kuma tana ɗauke da makamai ne mugga waɗanda za a je a yi tattali don a yaƙi mu musulmi kuma fita muna fatar Allah ya taimake mu mu tarbe tawagar da ke ɗauke da dukiya kun ga yanzu kowa ya fito da sakin jikin cewa za a je a kwaso ganima da dukiya amma sai Allah cikin ikon shi kamar yadda za ka zo ka ji sai aka samu shi kwamandan yakin kafirai a lokacin Abu Sufyan ibn Harbin wannan kwamandan nasu da ke jagorancin wannan tawagar da ke ɗauke da dukiya da ya ji labarin annabi da sahabbai sun je sun ritsa su shi kuma sai ya canza hanya barin maka misali kai da ke zaune a nan garin zaria mai yiwuwa ka fahimci wannan misalin da wannan ƙabiyar ta bada kama a ce mutumin da ya taho daga kaduna ne sai zai tafi kano sai ya samu labarin cewa ka tsaya a kwana ɗan gora kana jiran ya zo ka tarbe shi da ya ga cewa babu mafita sai ya canza hanya sai ya bi hanyar huntuwa daga huntuwa din nan sai ya zago ta ainihin katsina sai ya shigo kano misali kaga anan hakikanin al'amari ka datse hanyar shi amma da ya samu labari sai ya kewaye sai waccan hanyar ta zama mushi bypass abin da ya faru kenan annabi da sahabbai suna nan suna jiran abu sufiyana da shi da tawagar yan kasuwa masu kuɗi su zo a tare su a bubbuge su a kwace kuɗi a koma madina a ci sai kawai labari ya je ga su abu sufiyan ai annabi da sahabbai sun tare hanya dan haka sai abu sufiyan ya kama wata hanya sai ratse wa madina sai bi ta bakin teku kawai sai gudu kasar makka tawaga ta biyu da ke baya ita ce tawagar da ke ɗauke da makamai ita kuma kwamandanta shine kasaitaccen kafiri abu jahal abu jahal da aka gaya mishi kaga kuwa muhammadu da sahabban shi sun tare hanya mu ma mu canza hanya mu bi bypass mu kewaye mu gudu kamar yadda tawaga abu sufiyana suka yi sai ce cabɗi jam muna mazajen mutanen maka shawa ɗauke da makamai mu kauce wa 'ya'yan talakawa gajiyayyu wallahi sai mun je an kafsa a badar mun kashe su muhammadu da jama'ar shi mun kwashe dukiyarsu mun mai da matansu sun zama kuyangu gare mu mu zauna mu sha giya 'yan mata su yi mana waka a tashi a rawa aka ce in in abu sufiya abu abu jahalin ba a taho da shirin yaƙi ba mu kauce yace ba za a kauce ba shine kawai sai suka zo sai aka haɗu kun ga an haɗu ne ba a kan alkawarin za a haɗu ba to shine asalin yadda yakin badar mafi girma ya afku ke to shine kaga a lokacin nan da ta juye wa sahabbai annabi ya ce to masu ɗauke da dukiya fa sun gudu yanzu sai masu ɗauke da makamai to sai kuma a fara su saki ya manzo Allah wallahi ni dama ban yi cefa ne ba ya manzo Allah wallahi ni dai dama ban shirya ba ni kaga ko karin kumallo ma ban yi kaga ma ni gajeren wando ne kaza kaza da babbar riga kaza sai manzo Allah ya ce mu tafi to sai zan ana tunkuɗa kiyar su ka ce za a kai shanu ne zuwa ga kwata ba sa so suna dabarbarcewa sai Allah yake cewa annabi kama annahu laysa lahum tadbirun fi khurujika bihim kamar yadda yake ba su da wata dabara da za su yayin da kasa su suka fita wajen yakin nan akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq ai ba su suka fitar da kai ba Allah ne ya fitar da kai daga gidanka da gaskiya ko alwahyi wato ta hanyar wahayi muta'allaqun bi akhraja wa inna fariqan min almu'minin lakarihuna a lokacin da aka ce a fita ɗin nan daga ɗibo ganima ta juye ta zama yaƙi wasu daga cikin muminai sun kyamaci wannan fita al-khuruj ay hadhihi al-hal allati hiya hukmun lahi wannan irin halin na yanzu ma da yake shine hukuncin Allah da aka ce ganima ba matasa kaɗai ba a raba ta ga matasa da dattawa wasu ba sa so ko amma daga ƙarshe al'amarin ya zama alheri ko haka fitar ma da kuka yi a da ɗin nan kowa ya tabbatar kuna daga cikin ku akwai masu ƙin fitar amma daga ƙarshe ta zama alheri yanzu ma Allah yana haɗa musu waccan matsalar da wannan ne akan su yi haƙuri ganima da aka ce ai raba daidai tsakanin dattawa da matasa su yi fatan Allah ya mai da yin hakan ya zan alheri kamar yadda ya mai da fitaccen da ba sa so alheri ina fatan kun gane sai ce bi annal anfala lillahi war rasul yayin da Allah ya hukunta cewa ribar yaƙi ta zama ta Allah da manzon Allah yayin da kuka kasance fi hali karahatihim suna cikin halin kin wannan hukunci laha ga wannan hukunci da annabi yayi mislu ikhrajika fi hali karahatihim to haka ainihin wato halin su yake a yayin da ainihin suka fito yaƙin nan kamar yadda yanzu suke ki wajen raba ganima raba daidai haka da suka ki wajen fita yaƙin nan wa qad khana khairan sai al'amarin kuma ya zama alheri daga baya lahum ga su sahabbai din haka zalika aidan haka wannan ma ku yi fatan Allah ya sa raba daidai da aka yi na ganima din nan Allah mai da abin alkhairi babban malamin tafsiri alkalin shari'ar musulunci abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi yace wa zalika yadda mas'alar ta faru ya jama'a ita ce anna aba sufyana shi abu sufyana dan har wanda a lokacin shine sarkin arna na kasar makka qadima bi'irin min ash-sham ya taho da ainihin ayari na 'yan kasuwa daga ƙasar sham ƙasar siriya ta yanzu makarajan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu annabi da sahabbai sai suka fita liyaznimuha dan su je su kwace wannan dukiya da aka je aka yi kasuwanci fa'alimat quraishun sai quraishawan da ke can gida makka suka samu labari fa kharajat sai suka fito suka ainihin tarbi waɗancan tawagan 'yan kasuwa suka ba su labari muna da labarin cewa Muhammad ya datse hanyar da ke tsakanin Makka da ainihin wato hanyar da ke tsakanin Makka zuwa ainihin wato ƙasar Sham ya tare ta daga daidai mahaɗar Badar don haka kuma zagaye sai suka haɗu ainihin sai suka zagaye sai malam ya ci gaba da cewa wa kharaja Abu Jahl wa muqatilu Makka su kuma Abu Jahl da ainihin gwarazan sadaukai mayaka na ƙasar Makka sai suka ainihin fito liyazubbu anha domin su kare waccan ainihin tawaga da ke ɗauke da dukiya wa humun nafir to su ne ainihin annafir annafiru a nan kamar yadda zaka zo ka ji ana magana can gaba wajen ayar annafiru ita ce tawagar da ke ɗauke da ainihin wato mayaka wa akhadha abu sufyan bil'ir shi kuma abu sufyan sai ya ainihin jagoranci tawagar da ke al'ir tawagar da ke ɗauke da dukiya waccan tawagar da ke ɗauke da makaman yaƙi annafir tawagar da ke ɗauke da dukiya al'iru to sai shi abu sufyan sai ya ɗauki waɗannan tawaga da ke ɗauke da dukiya sai ya kama tsariƙar sahil sai ya bi hanyar teku bakin ruwa fanajat sai wannan tawaga sai ta kubuta faƙila li abi jahalin irje sai aka cewa abu jahal ranka ya daɗe ka koma kaga tafiyan nan babu nasara a ciki kaza kaza kaza kaza fa'a ba sai ya ƙi wasara ila badrin sai ya tafi ainihin zuwa ga badar ya ce sai an je badar an gwabza haka ya faɗa fa yace sai an je an gwabza sun yi wa annabi da sahabbai kisan wulaƙanci larabawa sun ji ga wani ɗa ba ƙuraishi ya yi tawaye amma an ga bayan shi an kifar da shi an wulaƙanta shi ya ce su haɗu su sha giya ‘yan mata su yi musu rawa su yi musu waƙa ga gawawakin su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahaushe ya ce kowa ya ƙi jin ainihin wato bari ya ji hoho abin da ya faru da abu jahal kenan fashawara sallallahu alaihi wa sallama ashabahu sai annabi ya shawarci sahabban shi yace to kun ga abin da za a yi a yanzu tun da dai bamu samu damar tare tawagar da ke dauke da dukiya ba mu je mu tarki waccan da ke dauke da makami wa qala sai yace inna allaha wa adani ihda ta'ifatayn Allah ya min alƙawarin ɗaya daga cikin kungiyoyin guda biyu ko kungiyoyin da ke dauke da dukiya ko kungiyoyin da ke dauke da makami ala ayyi halin Allah ya min alƙawarin zan yi galaba akan ɗaya daga ciki fawafaquhu ala qitalin nasiri sai ainihin baki ɗayan sahabbai suka yi muwafaka suka dace da annabi e ya dace a je a yaƙi tawaga abu sufiyana da ke ɗauke da dukiya kowa ya yarda da wannan ijma'i wa kariha ba'dhum zalika amma sai aka samu ainihin wato wasu su kuma sai suka kyamaci haka ma'ana anan su ainihin wato tawagar da ke ɗauke da abu jahalin tawagar abu jahalin ta makamai sahabbai sai suka ba da goyon baya baki ɗaya akan e a je a tarke su duk da makamansu amma sai aka samu wasu ɓangare na daga cikin sahabbai sai suka kyamaci haka wa qalu sai suka ce lam nasta'id lahu kama qala ta'ala mu fa bamu kintsa ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai malam yace kamar yadda Allah madaukakin sarki yace yujadilunaka fil haqqi na'am يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى إلى الموت وهم ينظرون Allah maɗaukakin sarki ya ce yujadilu naka fil haqqi sai suka zo su waɗannan suna jayayya da kai game da abin da yake gaskiya ne alqital wato wannan yaƙi da aka ce a je a tarki waɗancan tawaga Abu Jahal a yaƙe su ya ka samu wasu daga cikin muminai suna jayayya da kai summiya haƙƙan an kiraye yaƙi haƙƙan ne yaƙi aka kiraye shi gaskiya Allah ya ce yujadilu naka fil haqqi sai ne maka jayayya game da gaskiya me ake nufi da gaskiya anan yaƙi iz huwa kayanul umma domin da yaƙi ne al'umma take tabbata duk al'ummar da basu iya yaƙi ba basu iya jihadi ba jihadi da yaƙi daidai da zamanin su wallahi azimi wannan al'umma ba inda za ta je tuni za a tarwatsa ta yasa ku je ku koyi yaƙi ku iya yin yaƙi ku mallaki makamai makaman zamani waɗannan su je su karanta bayo kaza bayo kaza wanda za a je a haɗa irin sinadaran yaƙi makaman ƙare dangin kafirai wallahi ku je ku koya mujahidai na ƙasar afghanistan da ƙasashen iran da ƙasashen yaman da ƙasashen masar yayin da suka yunkura za su koyi yaƙi suka waye gari a lokacin duniyar musulunci an gafala game da yaƙin zamani shiga burtu fa suka rinka suna tafiya kasashen turai suna bin duk sharuɗan da ake bi sai su laƙwaf sai su je su koyi duk abin da ake so a koya a ƙarƙashin haka ne a yau a duniyar musulunci muna da ƙwararrun musulmi masu jihadi waɗanda sun kai su iya haɗa makamin ƙare dangi kamar yadda ƙasashen amerika da rasha da japan da sauran ingila da makamantan karuwai irin waɗannan suke da'awar su ma sun iya an samu musulmi ma sun ƙware akan haka haka a yanzu za ka je university za ka je ka ga 'yan mata na yawo tsala tsala tsala tsala a cikin tsirara kamar balbelu ga sunan ba kyan gani za ka ga samari 'yan iska mashaya giya mashaya kwaya marasa ladabi su waɗannan ba su da manufa manufarsu kawai ita ce rayuwa kai ku kana neman rayuwa ne al'abadiya in ka je sai ka natsu duk wata tarzoma duk wata tada ƙayar baya duk wata zanga-zanga ba taka bace abin da kake so a samu dama a yi tsabar karatu shekara hudu ne shekara biyar ne ka kammala digirinka ka kware akan abin da kake so ka kware sai bayan ka zama murucin kan dutse sannan sai a ji labarin amma ka zama kamar yadda yara ke zagi suna cewa shege dan masara ana gurin ka kana je kai baka isa komai ba ka ainihin nuna kai komai ne ba za ka yi wuyar a nike ka ba tamkar yadda ka ga kiyashi dan karami kiyashi ɗan ƙarami sai ka murje shi ba wanda zai ji ihun shi ba wanda zai sa ido ya ga jinin shi haka wajibi ne musulmi sai sun kula da wannan wallahi idan babu jihadi jama'a al'umma ba za ta tabbata ba sai an je an koyi jihadi an koyi yaƙi to da suka tashi kafiran duniya saboda ainihin iya makirci in suka zo suna ba da labarin yaƙin musulunci ba sa ba da shi a irin yadda musulunci ya so a samu labari sai dai su rinka cewa yaƙi duk inda aka zo ana magana jihadi sai su ce wo yaƙi wanda yake tsantsar kalmar jihadi ba ta bayuwa zuwa ga tsurai yaƙi irin wanda aka sani a jahiliya shi yasa lokacin da annabi da sahabbai suka zo da irin tsarin jihadi nan da nan suka samu damar karere kafirai saboda kafirai yaƙi suke amma annabi jihadi yake yi dan haka sai Allah yake inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kafirai ba su san in an zo yaƙi sahu ake ba su shiga suke inna rududu kawai aje a mammake na mammakewa na gudu su gudu da annabi ya zo sai an yi sahu sahu an ɗaga hannu an yi addu'a sannan a yi mubaraza a ce kafirai ku fitar da gwarzo ɗaya mu fitar da sadauki ɗaya a buga a buga a buga a gana musulmi ne zai kaye ko na kafirai to sannan in rintsi rintsi musulmi dama su suna cikin sahu kafirai kwa taro ne kamar taron kalankuwa don haka sai dai su faɗo inna rududu kawai sai musulmi su hau bubbuge su wannan abu ya ɗimauta kafiran duniya baki ɗaya suka ce ba su taɓa ganin tsarin yaƙi irin wannan ba shi yasa malam yake cewa an kira yaƙi ne na nan na kare musulunci da cewa yujadilunaka fil haqqi sune maka jayayya wajen tabbatar da gaskiya ai wajen zuwa yaƙi an kira yaƙi gaskiya ne saboda da shi ne kaɗai al'umma take tabbata ba'ada ma ta bayyana bayan ita gaskiyar ta bayyana zahara lahum annahu sawab bayan al'amari ya bayyana cewa yin yaƙin nan a yanzu kam ta gama ƙurewa dole yin yaƙin nan shine gaskiya domin ku duba annabi ya riga ya kafa tarkon shi a badar yana jiran waɗancan su taho da dukiya sai suka kauce suka gudu waɗancan masu makamai su kuma suna da tabbacin ana nan ana jiransu kuma suna da masaniyar cewa musulmi ba su da tattali yanzu in suka taho badar suka samu musulmi sun gudu za su yi da'awar sun ci yaƙi ko ba za su yi da'awa ba za su yi da'awa badar ba ta da nisa daga ainihin cikin ƙasar madina kamar tafiya ce a ce kamar daga ikarane misali zuwa zaria ko kuma ma tafiyar da bata kai haka ba shin waɗannan kafirai tun da suka tabbatar an san suna da makami an gudu ba za su iya biyo musulmi cikin garin madina ba don haka tun da lokaci ya ƙure yanzu wannan ya nuna kenan yin yakin nan kawai ita ce mafita ga musulmi da aka waye gari ana kora su a tafi yakin Allah ya ce ka annama yusaquna ilal mauti kamar ana tunkuɗa su ne zuwa ga mutuwa wa hum yanzuruna ilayhi a halin suna ganin mutuwa din ayanan ido da ido fi karahiyatihim lahu a irin yadda suke nuna kyamar su ga fita yakin annabi ya ce to kuma tafi suna manzo Allah ba a kintsa ba kai ka ce shanu ne ko awaki za a kai su kwata ya manzo Allah babu shiri ana tu da ku an fito da kazar kazar za a je a kwaso dila dila bandir bandir makudan kuɗi amma da aka ce to ta juye daga shadda ta koma makami da makami gashi ba mu da shi yaya sai kuma ya manzo Allah ba mu kintsa ba kaza kaza to shine Allah ya ce ka annama yusaquna ila al-maut ga sunan kamar ana kora su zuwa ga mutuwa a halin suna ganin mutuwar ido da ido ba don komai saboda kin yakin da suke a lokaci ashe kiyayyar da suke wa yaki ba kiyayyar yaki ce anan irin kiyayyar munafukai ba kiyayya ce ta uzurin rashin shiri da tattali don haka Allah madaukakin sarki ya agaza musu Allah ya ce wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn وإذ يعدكم الله إهدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين Allah maɗaukakin sarki ya ce wazkur idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifataini ka ambata musu yayin da Allah yake muku alkawari ya ku sahabbai Allah yake muku alkawarin ɗaya daga cikin tawaga guda biyu al'ira aw nafira ko dai tawagar da ke ɗauke da dukiya ko kuma tawagar da ke ɗauke da makamai Allah ya muku alkawarin lallai sai kun yaƙi ɗaya daga cikin su kuma sai kun yi nasara akai annaha lakum Allah yake ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan guda biyu za su zama naku وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم amma ku kuwa kuna buri ne ina ma wadda ta taho ba tare da makami ba ta zama ita ce taku an yi ta'abirin makami a nan da ashauka kaya ku kuna fatan hanyar da za ku kama daga ciki ta zama mara kaya ma'ana kuna fatan ku samu kungiyar da ke dauke da dukiya ba ta dauke da makami ai alba'asa was silah kuna fatan ku haɗu da kungiyar da ba dauke take da ainihin wato yaƙi ba ba kuma tana tafe da ainihin makamai ba wahiyal ir ku kuna son ku kama ainihin tawagar da ke dauke ne da dukiya kawai ta kunu lakum ita kuke so ta kasance gare ku liqillati adadiha ba dan komai ba saboda tawagar da ke dauke da dukiya ba su da yawa wa udadiha kuma akwai su da karancin tattali tun da dukiya kawai aka taho da ita yan kaɗan ne jama'ar amma suke kore da ɗimbin dukiya sannan ba su cikin shiri saboda me saboda sun san cewa ba yaƙi za a tinkara ba Allah maɗaukakin sa sai malam yace bi khilafin nafir sabanin kungiyar da ke dauke da makamai wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa amma shi kuma Allah yana so ne ya tabbatar da ainihin gaskiya Allah yana nufin tabbatar da gaskiya ne yuzhiruhu ya bayyana gaskiya bi kalimatihi sabiqa bi zuhuril islam da kalmomin shi waɗanda dama sun gabata Allah ya alƙawarin cewa lallai sai ya daga addinin musulunci tun da Allah ya yi alƙawarin sai ya daga addinin musulunci sai Allah cikin sanin shi ya tabbatar da cewa kafsawa da tawagar da ke ɗauke da dukiya da kwace dukiyarsu ba ta nan ne addini zai ɗaukaku ba kafsawa da ƙungiyar da ke ɗauke da makamai ta hanyar nan ne addini zai ɗaukaku to don Allah ya tabbatar da ɗaukaka addinin shi sai ya tabbatar da ku kafsa tare da kungiyar da take dauke da makamai wa yaqta dabiral kafirin kuma Allah ya nufi ne ya yanke karshen kafirai akhirahum ya zama babu sauran labarin kafirai an datse su har zuwa karshen su bilisti isal ta hanya a tumbuke su fa amarakum bi qitalin nafiri dan haka Allah madaukakin sarki ya umarce ku da cewa ku yaƙi tawagar da ke dauke da makamai haka al'amarin yake ya jama'a so da dama abubuwan da za ku yi tunani cewa a yi kaza shine daidai shine mafita sai zan ba shine mafita ba abin da Allah maɗaukakin sarki di ya zaɓa mumine shi yake zama alkhairi gare su a wannan lokacin da an karɓe dukiyar kafiran makka ɗin nan mun karɓi dukiya mun basu da makamai za su iya zuwa su afko wa madina su kace-kace da madina inda Allah ba su iko akan haka amma da ya zama an murkushe kungiyar da ke ɗauke da dukiya kungiyar da ke ɗauke da makamai an durkusar da ita an kama mutum saba'in daga ciki an kashe na daga ciki har da kwamandan yaƙi abu jahali an kama sojoji saba'in an ɗaure su an ƙwace makamansu guzurin da suke da shi na dukiya an ƙwace waɗancan da ke ɗauke da maƙudan dukiya a ƙasar maka sai kowa alkadarin shi ya kari saboda ne ana alfahari ne da makamai ba da kuɗi ba to yanzu an kama masu makaman an kashe rabi an kama rabi an kwace makaman yanzu in suka ɗibo kuɗin nan za su zo su keta su tafi sake siyo makaman suna da yaƙinin cewa ba za a sake tarbe su a bubbuge su ba tunda an bubbuge masu makamai kun ga ashe kafsa wannan tare da masu ɗauke da makamai ita ce alkhairi amma mutane saɓanin haka suke gani haka ko yanzu akwai sanda za ka yi tunanin a zauna lafiya shi ya fi daidai amma ba koyaushe ne zaman lafiya yake da daɗi ba wani lokacin sai an kafsa sun kaddamar da matattun arna mun kaddamar da shuhada'u sannan duniyar za ta samu zaman lafiya so da dama za ka ga cewa kuma a kafsa ɗin ita tafi dacewa sai ya zama a zauna lafiya ɗin cikin sulhu shine ya saboda haka Allah kullum yake nuna mana cewa wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah shi ya san alkhairi Allah shi ya san sharri ku ba ku san ko ɗaya daga ciki ba don haka duk abin da za ku yi ku nemi zaɓin Allah jihadi za a fita a yi istikhara za a fita kasuwanci ne a yi istikhara a roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ka zaɓa mana fitan nan ita ce alkhairi ko kuwa saɓaninta inda duk alheri yake ka tabbata mana da shi kuma in mun yi shi ka yarda da mu Allah maɗaukakin sarki ya ce li yuhiqqal haqqa
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون Allah maɗaukakin sarki ya ce ya bari kun kafsa da kafirai ne li yuhiqqal haqqa domin ya tabbatar da gaskiya ma'ana yusbituhu Allah yana nufin ya tabbatar da gaskiya ne wa yubtilul batila kuma Allah yana son ya shafe barna ne al-kufra wato kafirci walau karihal mujrimuna koda yan ta'adda sun ki almushrikuna zalika ko da ainihin mushrikai sun ki Allah ya tabbatar da addini Allah sai ya tabbatar da addini malam yace wa hadha mimma yadullu ala anna al-anfala lillahi wannan ke ƙara nuna mana cewa lallai dai dukiyar yaƙi ta Allah ce almudabbiru hadhihi al-umur wanda Allah shine ke da ikon sarrafa waɗannan al'amura war rasul sallallahu alaihi war rasul sallallahu alaihi wa sallama almunaffizi li amrillahi manzon Allah kuma shi ke zartar da ainihin umarnin Allah a cikin ganima da wasu al'amuran da domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa ai gaba ɗayan wannan yaƙin ma Allah ya tsara shi ne don ya ɗaukaka addinin shi ba ku taho cikin shiri ba amma Allah ya taimake ku ashe wannan ke nuna tunda Allah ya bada nasara to dukiyar da aka samo sakamakon nasarar nan tashi ce sai yadda ya ce annabin shi yayi to da nan ne sai Allah ya fara bayyana mana irin rahamar da ya nuna musu a wurin yaƙi saboda irin yadda ba su taho cikin shiri ba da irin jayayyar da suka yi Allah yake nuna musu cewa ai dama ba shirin ku ne ba ba iyawar ku ce ba ba tattalin ku bane amma tsoron Allah ku ne da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kawo muku nasara Allah ya ce iz tastaghithuna rabbakum إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ba su labarin iz tastaghithuna rabbakum yayin da kuke neman agaji wurin ubangijinku tunda yanzu an je bakin daga ba shi kaga sai dai a koma ga Allah kenan Allah ya ce ku tuna sadda kuke neman agaji a wurin Allah ubangijinku tatlubuna minhu al-ghawfa bin nasri alaihim kuna roƙon Allah ya agaje ku ku yi nasara ku karya kafirai fastajaba lakum Allah ya amsa muku wannan agaji da kuke nema yace da ku annimu middukum ni Allah madaukakin sarki zan agaza muku mu'inukum bi alfin min al-mala'ikati murdifina zan taimaka in tunkuɗo muku mala'iku guda dubu ɗaya ɗaya bayan ɗaya suna sauka daga sama sun zo ne domin su agaza muku ai ma'anan murdifina mutatabi'ina wani bayan wani da wannan ya dira haka wannan zai dira yadda kaga sojojin laima ko fiye da haka haka mala'ikun nan suka rinka sauka yardifu ba'dhum ba'dha sashin suna biye da sashi wa